السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يوم الحديث الشريف دايا ووتر رمضان هجرة دبو دايا تدري هدو وثلاثين بشدة daidai da tara ga watan yuni miladiya dubu biyu da sha biyar Allah ya ga Allah ya sake dawo da mu da shirin mu Sheikh Ibrahim Mansur Imam domin ci gaba da sauraron tafsirin Alkur'ani mai girma a cikin tafsirin Riyadu Tafsir na Maulanmu Sa'id Al-Kaidati Sheikh Ibrahim Yes radiyallahu ta'ala anhu wanda zai ja mana baki shine Sayyidi Muhammad Suluki Bello Goma sai kuma shehin mu Sheikh Ibrahim Mansur Imam zai gabatar mana da fassara akarmakumullah bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما أغلق والخاتم ما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراط المستقيم على اله حق قدره الى العظيم ورضي الله تبارك وتعالى عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدي لنا بهذا المحذر والكرم به بنظرة التاتي لنا بالزهر الحمد لله من على في هذا التفسير لما ولمه شيخ الاسلام وتعالى الاعلام مولانا الشيخ علي بن رضي الله تعالى عنه وارضاه عن الذي امين سكن سوره البقره كسر النبي ادم عليه السلام ليك الله تبارك وتعالى يسن ياشي خليفه a baya Allah tabaraka wa ta'ala yana ta gaya mana ni'imomin da ya mana nimatul ijadi nimatul imdadi da halittar samai da ƙasai da abin da yake fitowa daga ƙasa da ruwan sama da yadda Allah ya halicce mu da yadda zai matar da mu da yadda zai tada mu sannan kuma yace to garman ku ji baban ku lokacin da na halicce shi sai da na tara taro sannan na nuna wa halitta ta baki zai fara shi shin wannan kawai bai isa ku bauta min ba wannan duka Allah tabaraka ta'ala yana mana nuni ne da zuwa ga falalar da ya mana a kan sauran halittar karaki daya mala'iku sun yi dubunnan shekaru suna bauta wa Allah amma Allah bai ba su kalibanci ba sai bayan halittar baban mu annabi Adam alayhi salam ko da kaga shi Allah ya halicci aljanu ya zo ya halicci waɗanda ana kiransu balul jinni ya halici balul bani ya halici balul jani waɗannan na farko da suka yi ɓanna sai Allah ya halici waɗannan a cikin ruwa suka yi suka halakar da su su ma suka yi ɓanna a bayan ƙasa sai Allah ya turo balul jani su ma suka zo suka halakar da su su ma suka fara ɓanna a bayan ƙasa sai Allah ya turo mala'iku har da iblis a ciki aka zo aka yaƙe su aka halakar da su to da Allah tabaraka wa ta'ala ya halitta annabi Adam alayhi salam mala'iku suna gani sun dade suna ibada suna gani in dai Allah zai naɗa khalifa to a cikin su ne dan mun bari cewa iblis la'anatullahi alayhi babu wani wuri da bawa zai taka a cikin ƙasar nan ba shi shedan ya taɓa yin sujada a wurin babu take guda a cikin ƙasa wanda wani mahaluki zai taka a shi shi nan ya taɓa yin sujada don a lokacin shi ne sarkin duniya kuma shi ne sarki a sama kuma aljanna duk magudan aljanna a hannun sa wannan sai ya motsa masa bai san cewa ilimi yana gaban ibada ba ilimi bishiya ce ibada kuma ƴaƴan itatuwa ne ko da ilimi Allah tabaraka ta'ala ya gabatar da annabi Adamu a kan baki daya kamar yadda aka karanto a baya cewa Allah tabaraka ta'ala ya kafa wa mala'iku hujja da cewa annabi Adamu ya cancanci khalifanci saboda ilimi shi yasa malamai suka yi ittifaqi cewa shugabanci da jagoranci bai halatta ba ga ɗan wani ko jikan wani ko mai dukiya kaza ko mai kujera kaza sai malami ko matakar mutum ba malami bane ana iya neman albarkarsa amma ba za a naɗa shi zama shugaban jama'a ba dan za a halakar da mutane da yawa ke domin Allah tabaraka ta'ala ya kafa mala'iku hujja a cikin khalifancin Annabi Adamu da ilimi wannan ya isa musamman salalan ilimi dan Annabi Adamu alaihi salam hatta wato sunayen abin da za mu amfani da su a duniya su sai ne bane bayan ya faɗi sunayen mala'iku wannan allo ne wannan kursi wannan al'arshi kai jibrilu kai mika'ilu kai isra'ilu kai azra'ilu kai azazilu ni sunana adamu akwai koko akwai kwariya akwai kwano akwai akushi akwai kuciya akwai akwai ludayi akwai mutunci akwai azurfa akwai zinari duk aka yi dinga faɗin abubuwa wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya nufe shi da ya gaya musu wannan shi ne dalilin da ya sa Allah tabaraka wa ta'ala ya ɗaukaka darajar malamai akan sahun nan guda hudu waɗanda Allah ya ɗaukaka darajar su na farko su ne ahal badar waɗanda suka halarci yaƙin badar suna da matsayi a wurin Allah na biyu su ne almujahidi wanda suka yi yaƙi don ɗaukaka addinin Allah wasu masu yin shahada aure na uku su ne salihai to na hudu su ne malamai amma a ciki duka malamai sun fi kowa wani ne tuwar ku tara na faɗi yarfa Allahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajatin Allah ta'ala yana ɗaukaka darajar waɗanda suka yi imani daga cikin ku amma daraja ɗaya su kuma mabuta ilimi waɗanda aka ba su ilimi Allah yana ɗaukaka musu ne darajoji babu lissafi Abdullahi dan Abbas ya faɗi ya ce yarfa'ul alimu fawqal mu'mini sab'a li ati darajati Allah yana ɗaukaka darajar malami sama da mu'mini da daraja ɗari bakwai sannan sai بين كل درجة كما بين السماء والأرض tsakanin daraja da daraja kamar tsakanin sama da ƙasa kaga akwai tazara da yawa Allah tabaraka ta'ala ya sanya ma'abota ilimi a cikin daraja ta ƙarshe shahida Allah annahu la ilaha illa huwa wal mala'ikatu wa ulul ilmi Allah ya shaida shi kansa ya shaida wa kansa cewa babu amurta da gaskiya shi sai mala'iku suka ce mu ma mun shaida babu amurta da gaskiya kai to na uku sai malamai suka ce mu ma mun shaida babu abin bauta da gaskiya sai kai wannan ya isa a kan darajar ilimi sannan a cikin alkur'ani Allah ya kawo mutum bakwai kamar yadda muka faɗi jiya mutanen nan bakwai dukkan su Allah ya ambace su cewa ya sanar da su ilimi babu wasu da su da shi Allah ya sanar da su bai sa wani ya sanar da su ba na farko shi ne annabi Adamu alaihi salam wani yana gaya mana wa allama Adamu al-asma'a kullaha Allah ya sanar da annabi Adamu asma'ul musammayat wa asma'ul mukawwanat aw asma'ul kainat Allah ya sanar da shi sunayen kasantattu baki daya da wannan irin da Allah ya ba shi samu kalifanci sannan ya samu biyayyar mala'iku har suka mai sujada saboda ilimi sannan Allah ya sanar da sayyidina Khadir Khadir wali ne yana daga cikin waziran annabi Zulkarnain ko sarki Zulkarnain Allah ya sanar da shi ya ba shi ilimin hangen nesa da wannan ilimi ya samu almajirai manya manya guda biyu annabi Musa da annabi Yusuf so da ilimi wali ba amma almajiransa Allah ba so da ilimi Allah yana gaya mana wa allamnahu min ladunna ilma mun sanar da shi ilimi daga wurin mu kai tsaye babu wata sannan Allah ya sanar da annabi wasu ilimin fassarar mafarki da wannan ilimi Allah tabaraka ta'ala ya bashi dama ya auri babban mace ma'abuciyar kyau da daraja ita ce Zaliha sannan Allah ya bashi mulki a fitacce wani shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya rabbi qadati tanini rabbi qadati tanini mulki wa allamta ni min tawil ahadi wani da hakika ka bani mulki sannan ka sanar da ni fassarar mabarki sannan Allah ya sanar da annabi Dawudu wato tsira ga wannan ilimi na kira sulke da farfari sabobi mashi garkuwa allin dawudu ya samu shugabanci da mulki wajen yana gaya mana wa allamna san'ata da hutun mun sanar da shi ilimin kera sulke annabi suleiman alaihi salam allah ya sanar da shi ilimin jin maganar tsuntsaye in sun yi magana a nan Suleiman alaihi salam yana gane mene shi har yana faɗi kullun na mantika tsaye an sanar da mu yaren tsuntsaye irin maganganun tsuntsaye mun san ma'anar shi wanda ya sanar da shi wannan ilimi ba shi ne Allah to da wannan ilimi ya samu mulki har ya auri wata ƙasaitacciyar mace wadda take da gadon da take da irin shi ita ce Bilkis sannan kuma ya samu mallakar karanta sannan Allah sanar da annabi Isa ya rubutu ya sanar da shi hikima ya sanar da shi a taura da injila kamar yadda ubangiji ya gaya mana wa yu'allimu wal kitaba wa yajma'u at-taura wal injil to da wannan annabi Isa ya samu karama da mu'jiza ta dauke shi sama da mala'iku suka dauke shi sama da izinin Allah tabaraka wa ta'ala sannan ya zama abokin zaman mala'iku kuma a cikin samarin to sannan fadalan ilimi dai Allah tabaraka wa ta'ala ya sanar da Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ilimin shari'a wa allama kama lam takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka azima ubangiji ya sanar da kai abinda da can baka san shi ba shi ne shi wajen cewa kuma ma na gode Allah ba min wa ta ne ilmi wal fahimu wal huda faqad kuntu bi irfani man kana ya'lam na gode Allah Allah ya sanar da manzo Allah ni kuma ilmi na daga manzo Allah daga manzo Allah shiriya ta zo daga manzo Allah ilmi ya zo min daga manzo Allah shiriya ta zo min daga manzo Allah kaila ta zo min hakika duk wanda ka jana cewa ya sani ke ganni bai zai dawo da sani سيدنا علي كرم الله وجهه رضي الله تعالى لنا وبينا جعل العلم افضل من المال في سبعه اشياء. علم يا جبلنا daga kuɗi da abubuwa bakwai. Wannan Imam Ghazali ya kawo shi cikin Iyar Ulumi Dini jirgi na ɗaya shafi na bakwai. Cewa Sayyidina yana gaya wa Kumailu ya Kumailu al-ilmu khairun min al-mali ya kuma yi kasan ilimi ya ji alkhairi daga kuɗi don kuɗi ilimi shi ke gadin ka amma kuɗi kai ke gadin su ilimi shi hakimi ne mai hukunci ne a kanka amma ilimi kai kake hukunci a kan shi kuɗi yana raguwan ana bada shi amma ilimi yana ƙaruwan ana bada shi yace almanu kuɗi mirasul fara'i na shi zagan fir'aunoni wani fir'auna fir'auna fir'auna na da da ne yanzu za ka duk masu kuɗi wani ilmin mirasul arziya yi amma ilimi gadan annabawan almalu kuɗi yankutu din na fakati yana raguwa yayin da ake bada shi wani ilmin ilimi na yankutu din na fakati baya raguwa ana bada shi bar ma dai karuwai almalu kuɗi يزيد الكاذب كاذب ينا إقام ويزيد المؤمن مؤمن ما ينا إقام والعلم لا يزيده إلا مؤمن أما إذن ما يقام في مؤمن المال كدي يحتاج إلى حارس ينا بقاشوا يزوى بميقاج وحارس الذي يقرأ والعلم أما علمي يحفظ صاحبه لا يحتاج لحارس ilimi yana kiyaye mai shi sannan shi baya bukatar wanda zai kare shi almalu kuɗi idan mata insani idan mutum ya mutu ya kama ruhun kuɗin sa zai wanzu a gida wa ilmu amma ilimin sa yakun ma'ahu fi qabrihi la yubariku shi ko ilimin zai yi shi kabarin sa ne ba zai rabu shi almalu kuɗi yusakkilu insanu ala sirabi yana ƙara mutum nauyi ne akan sirati ga siratin ba kauri kaurin da bai kai kaurin filin gashi ba ga kai bi a nesa ga jahannama a ƙasa ga shi ka ɗauko kayan nauyi suna da kuɗi nauyi ne akan sirati wani ilmu shi ko ilmi yi kauri ala mashi ala sirati yana ƙarfafa mai shi akan tafiya akan sirati ne al'ilmu ilimi na sajin nasu kullum ilaihi dini ilimi dukkan mutane suna buƙatar shi suna buƙatuwa zuwa gare shi a cikin addininsu wala ya sajin da ila sahibin mali amma ba sa buƙatuwa zuwa ga ma'abocin kuɗi al'ilmu kuɗi abdal min mali ya fi daraja ya fi falala daga kuɗi wani za ka na adamu alaihi salatu wassalam idan annabi adamu alaihi salatu wassalam ya kasance قيم أسماء الكائنات أن تنتهي سنة يكسلتكم فشو الربا في أتدرج الفاش بذلك الولن بذلك الإيم الولن إني حتى وجد سجود الملائكة حتى يسام سجد الملائكة وتهيتهم له يقول غيث نفسه غريش فنحن ثموما قيمنا الذات مما زلد مؤمن ذات الأذى والصفات لتقومي والأسماء لتنعي laisa asma'ul kainati mu fa ba sunayen kasantattu aka sanar da mu dan annabi adam ai mun faɗi cewa ya ba da sunaye komai wannan sunansa al-qas'atu wannan sunansa al-qusai'atu wannan akushi wannan kushiya wannan urdu wannan ƙwarya shi cewa ne mutum mu mabiya Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba kwaya da gogo da akushi da kudiya da wane ne da wace ta kasar a mu zatin Allah a kusa da su da su sifofin Allah da kuma sunayen Allah ban asma'ul lahi a gani ko ko da ke yawwa ليس أسماء الكائنات بل سنة أنت تتكلمها بل أسماء الله بل دي مو سنة الله الله يسنده وصفاته لسموبنسا وذاته لذاتنسا العلية مدوكية أمين إذا أردنا هذا إذا مكا سمونا مكا فهمتا كيف لا نجد سلام الملائكة يا بلام سامو كيفو ملائكة عموما الذي آدم ملائكة سن جيشي سن ميسي saboda ya san sunan kogo da kwaya da akushi da kufiya da ludayi da sauran abubuwa da ya bari to mu da muka san zatin Allah da sifofin Allah da sunayen Allah albarka ne Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya mu ma mala'iku ba za su gaishe mu ba ai wajibi su gaishe mu wal mala'ikatu yusalluna alaihi min kulli sa'atin salamu alaikum yace ban kai bar ma dai ba maganar gaison mala'iku ake ba nabi mu fauka zalika muna samun saman wannan nabi mu salamar rabbi har ubangijin ma gaishe mu ba ma mala'iku ba ubangiji yana bari salamun qawlan min rabbil rahim gaisuwa sai daga ubangiji wato me jin kai wanda kan hadu wajen da ilmin dirasar tubatan musa in har sai na kadir wali saboda ilimin hangen nesa ya samu almajiri din annabi Musa ya abokaka da shi wa Yusha da annabi Yusha wa kuma da biyani alhali kowa ya sani su dinnan dinnan annabawa ne shi ko wali ne to saboda ilimin dirasa to mu da muka samu ilimin ma'arifa ilimin zati fa nahnu wajanna ilmal haqiqati to mu kuma mun samu ilimin haqiqa ilimin hakika shi ne ilimin shuhudin zafin Allah ilimai uku ne ilimin shari'ati ilimin kariƙati ilimin hakikati ma'anar shari'a an ta abu da Allah kamar ta Allah ma'anar kariƙa an ta su da Allah kan ba Allah ma'anar hakika an ta shaɗa Allah ka shaida Allah aina ma tolu a kan mawdu Allah hakika ce da kana ɗauka hakika wani abu ne a ce ba za a yi sallah ba ba za a yi kaza ba za a yi kaza za a yi wannan jahilci ne baki jahilci ne mai dukan juna saboda shari'a rukuni ne na musulunci ɗariƙa rukuni ne na imani hakika rukuni ne na insani a shari'atu ma'anar shi ilmul yaqini ɗariƙa ainul yaqini hakika haqqul yaqini shi ne ma'anar a shari'atu bi islahi samayar a shari'atu li islahin sara'ir ana neman ilimin shari'a ne don gyaran jiki gyaran zahir a shari'atu li islahin sara'ir ana bin shari'a don gyaran zahiri wa dariqatu li islahin sara'ir ana neman ilimin dariqa don neman gyaran zuciya wa haqiqatu li islahin sara'ir ana neman ilimin hakika don gyaran ruhi shari'a islam dalila iman hakika ihsan ma'anar shari'a at-tahalli anil aghyar ma'anar dalila at-tahalli isbatin nabi muhtar ma'anar hakika at-tajalli bayna liman tilfai shari'a wanka dalila ado hakika bayyana a bada shi ne ma'anar kar a zuwa da fassara hakika da maganganun shi ne ta kan fito shari'a in ka zama yana jin shari'a wai yana wanka ya yi da shi ne laifi kuma ubangiji sa bai tsarki ne kuma ya hana laifi ko shi ne yana wanka in ka zama ya shari ya shiga dalika wai zai yi ado zai shafa mai da turare ya sa kaya masu sauri da ibadar dalika ce hakika ko an gama komai an ibadar Allah ba komai sai da ya yi ba shi ne ma'ana shari'a kishin dini shari'a lokaci hakika lokaci shari'a bawon addini shari'a kwayan addini hakika kwayan kwayan addini shi addini kamar kwai ne wannan bawon nan mai karfi shi ake kira a shari'atu wancan farin nan na ciki ne sannin nan martin mai laushin nan shi ne ɗariƙa wancan yalan nan na can cikin kwanduwa shi ake kira hakika shi yasa su ba suka ce malla shari'a ta mauna ɗariƙa ta zama ومن لا طريقة لولا حقيقة له wanda bai da shari'a bai da ɗariƙa wanda bai da shari'a bai da haƙiƙa duk mutumin da baya wani shari'a in ya ce shi kan ɗariƙa ne ƙarya ne ko da wanda ba sa ɗariƙa ba su yarda ba sun ce ƙarya ne ana tare ai ya iya sanar da ya iya zama maganar banza ne waɗanda suke janyo wa musulunci zagi ba su iya sallah ba ba su iya janyo aya ba amma suke aikata abubuwan da wanda ba musulmi ba in ya gani ba zai taɓa yarda da musulunci ba to za ka duk mutumin da baya bin shari'a in ya ce maka ɗan dalila ne shi karya yi ya ce ɗan faida ne ya san hakika karya yi wannan ɓawon ne shi ne shari'a wannan shari'a ita ta ce riƙe ɗariƙa kamar da kaga ɓawon kwai shi ya riƙe wannan farin farin shi ya riƙe yana fanduwa in ba wannan ɓawon ba farin in ba farin ba yana in ba shari'a ba ɗariƙa in ba dariƙa ba haƙiƙa shari'a jirgin ruwa ne ko kuma ka ce shari'a teku ne dariƙa jirgin ruwa haƙiƙa kayan ɗin ƙasar ruwa wanda zai da jirgin ruwa ina shi na hawan teku wanda bai iya ninƙaya ba ina ya samu diamond duk mutum da aka jera ta ai sallah hijabi ne kada ai sallah a shayi a yi zina a yi kaza lillahi alladhi la ilaha illa huwa duk abin da ya faɗa kan hakika ji ne ke sanar ma abu ta hakika sun fi kowa sallah kuma suna yin sallar ba dan aljanna sun fi kowa barin sabon Allah ko sun yi sabon Allah ba dan jahannam sun san yadda Allah ya fi aljanna ta yi fushin Allah ya fi kuka zai wannan shi ne dalili amma mutum yanzu ya zauna kawai ni daga wani shi kankin da zai kawai ce kuma shi ya san inda hakika wannan ƙarya ne yaudara ne yana so ne ya aka bana abu daban duk mutum da aka ga diamond a hannunsa bai iya ruwa ba ba jirgin ruwa satuwa ya gidan masu kudi ma'abuta hakika shin biya ni Ibrahim radiyallahu ina buƙatar da ya a mada rufai ibn Ali al-Hatim wa Hasan al-Shazali zuwa su Junaidu su Abu Yazid al-Bakali har zuwa kan sayyidina Hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wanda yake cewa inna sayyidina kan sayyidina ilman لو كنته لعزمت هذه عن هذه فكان أكرنا أكرنا لا أقول إني جازم كنت أشد أقول كم تولى أقوانا إن بين جنبي علما لو قلته لعزمتم هذه عن هذه har zuwa maza Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to da ka sani shari'a jalala gariƙa jamala hakika kamala shari'a jalala gariƙa jamala hakika kamala haka abubuwan su da tafiya uku uku uku uku shari'a za ta mai da kai mutum duk mutum da baya bin shari'a shi da dabba ce ba magana ɗari da duk mutumin da ya bar shari'a wallahi ba ruwan shari'a ya ce duk mutumin da ya bar shari'a ba ruwan shari'a ya ce wa man arada an yakuna wa yi biya ni fanya su kai yi in aqwali wal afali har ma shi shugaban namu duka shi yau da farjan nan yana cewa idza sami'tum an shay'an fadhuruhu bi nizami shar'i fama wa fa fa'amalu bihi وما خالف فاتركوه هو الآب في شريعة هو شريعة إذا نيمان mutumin da ya zama tabba da shi ta dawo da shi sauran mutane kafin zuwan mazalla suna suna duniya mutane sun zama tabbobi da ya zo sai ya zo musu da shari'a da shari'an nan ya tsaftace su ya raba su da ɗari'un dabbobi waɗanda ba su ji ba shi ke nan ka gama da shi yasa sai wani yake manzo ana bai kashe mutane ba dan ko shi ne yin kai ta ta biyo shi amma manzo ana bai kashe mutum ko wanda bai rubuta iya ba dabba ne kawai ba abin da ya dace da shi sai kira kawai to ita kuma dalila in ta zo ba dabbobi take zuwa ba shari'a in ta zo dabbobi take tsuntsuwa kamar da su mutane dalila kuma in ta zo ba zo da dabba mutane take nema ta tsuntsu kamar da su mala'iku yawan zikiri yawan salati da sauransu. To, ita kuma hakika in ta zo ba ruwanta da mutane wanda suka shigo cikin sahun mala'iku su take nema ta tsakko su kamar da su rabbani yuna da an gansa suna Allah. Ko mutum da yi faɗin Allah ba da ya gamsu da Allah. Haka kawai wanda da zai ce ne ya sa abin da ya gani. Wannan ilimin nan guda uku da aka gana an fato su dinnan manzon Allah suna zama shi ne ba da shi. lokacin da Ibrahim da Miraji ya bayyana cewa lamma khalaqtu bi rabbi aw hadhihi la sadaka ulumu ilmu akaba alayya al-ahda bi kimali bi shi'ati hakika wa ilmu khayyani bi jamal da bi shi'ati ilmin karika shi ba a maka mutane shi da amma za a iya yin nasiha za a iya ba da shawara ko kuma kana da alaka da mutum sosai don ka maka mai baka ne ba saboda la yumin a al'umma ta yi bari a ji mai hukuna wanda ya san kai a yi san amfani da zai so ga kowa ya yi amma da ka amfani da wani ga kawai to shi ma ba yi to dan za mu samu mutane to ita kuma a hakika shari'a shi ne magana ke cewa wa ilmun amara ne ke tabbihi lil amri wal khasbi hannun umarni kada shi ga amma da kasuwa kowa da kowa shi shari'a ilimin kowa da kowa ilimin shari'a kayyar bibi an bani zaɓi sai sa manzo Allah sallallahu alaihi wanda ya bada kana shine ita ce sai da bada mata tsara alaihi salam sai na alima a wurin da gani daga baya ne yi wurin manzo Allah sallallahu alaihi har shi ma ya sa shi kuma ya ba Hassan al-Basri ya ba Hassan al-Basri ya ba Habibu Adani ya ba Dawud al-Dafi daga da ya ba ma'ruf ma'ruf ya ba karim karim ya ba jami'u daga jami'u shi ke nan zuwa mun bakri sai da bukatar da ilani su a mata rubai har su Allah ta isha da zuwa shi shi ga wata la'an wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya lakana masa wannan kariga mai albarka wannan shine shi wa radiyallahu anhu da to in dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi Adam alaihi salam Allah tabaraka wa ta'ala ya sanar da shi asma'ul kainati to من قول الله الله يزلزل أسماء الله وصفاته وذاته العلية إذا عرفنا هذا كيف لا نجد سلام الملائكة إن كنت قال ولا يا مو لا مسلم الملائكة في شيء بل نجد فوق ذلك كيف الماري لا مسلم سمع هذا نجد سلام الرب لا مسلم كيف أبني سلام قول من رب الرحيم وإذا كان الخدر إن دي خدر خدر يا تعمو wajen da ilimin tattara ta da shugaba da Musa ya samu abotaka da annabi Musa da ilimin hangen nesa wa Musa da annabi Yusha'u ko ma nabi ya da hali Allah ma ne su nan sana'an kurmu al'ummar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wajanna ilman haqiqati to mun ko mun samu ilimin haqiqa kai bala da jin shugaba Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yaya da wannan ilimin albarkan wannan ilimi ba zai sa mu samu yin abotaka da annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wasallam najima za mu samu kuwa ko kuma ma mun samu ulaika waɗannan waɗanda suka yi aiki irin na waɗancan suka yi imani da Allah suka ji dan aiki ma allazina an'ama Allahu alaihi suna tare da waɗanda Allah ya musu ni'ima min annabiyina daga annabawa wa siddiqina da siddiqai wa shuhada da shahidai wa salihina da salihai wa suna ulaika da fika wanda ya shiga cikin waɗannan kararka to ya samu babbar rabo wannan tafiya ta yi kyau zama da irin waɗannan bayan Allah to lallai yin abu daga da su abu ya yi kyau a manzon Allah sallallahu alaihi yana bayyana cewa yazuru al'auna min ahli jannati al-asfarin a aljanna manyan bayan Allah suna ziyara kanana a aljanna manyan manyan bayan Allah suna ziyara kanana amma wala yazuru al-asfalawna al-a'lina amma kanana ba za su iya zuwa ziyarar manyan ba dan zuwa wani manyan sai hau jirgi sai hau jirgi halakan nan aljanna ko ne irin wannan jirgi da zai je wuri suna da sun sai sau da sai Allah sarki bari mu ziyarci waɗannan bayan Allah illa man kana yazuru billahi fi dunya man Allah ta fi dai mutum daya wanda tun a duniya yana ziyarar manyan saboda Allah to shi ko a lahiran ma za a ba shi dama ya je shan ya ziyarci to za ta ya kamata mu saba da ziyarar bayan Allah saboda ko a can wanda ya saba ziyara a duniya to zai samu damar ziyartar su a can aljanna fadalika yazuruhum fil jannati haisha wannan zai ziyara su a aljanna ya ce to kar a zauna a dina ziyara din a rinka ziyara bayan Allah a yin fada'il ilmi yana da fadalan ilmi an na ɗaliba shi wa ɗalibi ne neman ilmi idza kharaja min baitihi idan ya fita daga gidansa ila alimi zuwa ga malami يطلب العلم هنا لمن يدري فإن الملائكة شوى ملائكة الله تفصل أجنحتها كما شوف تتكافكنت تعظيما لديهم ما وجه شريفا لكم بما وله جوانا النادي an san idan shugaban kasa ko wani shugaba ya sauka airport a jirgin tun daga jirgin za a samu wani kafin har zuwa inda zai zo ya hau mota to shi ma mai neman ilimi a wurin Allah babban sai Allah ke mala'iku ba kafin za ku shimfiɗa mai ba ku shimfiɗa ku kafa kan ku tafa me neman ilimi ce wannan a imam ahmad ya kawo shi mutu na jinsa daga hadisin safwan dan usari al-muradi shi a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam innal malaikata la tabu adna hatta li talibi ilmi ridan jama'i lubu haka yake to wa ma da mai karatu mutakan ne neman ilimi yana kai kawo ila mu'allimi zuwa ga malaminsa Allah tabaraka wa ta'ala yanzu alaihi da rahmata shi Allah ne yana dauka ne saukan masa da rahama ko idan ka da fi majalisar ilimi sannan idan mai neman ilimi ya zo ya zauna a mazaunin ilimi man ya fahimci ilma wanda ake magana ilimi ne ke iya ganewa ya alamu ma ya yi zai iya sanin abin da zai samu a wurin Allah duk mutum da ake magana ilimi yana fahimta to zai iya gane ma abin da zai samu a wurin Allah ومن لا يفهم ولا قوبي يفهم الشيء ولا أمر مما يقال لغاوين أي بدي يجب كرامات تسد في بعيد فلن سام كرامة يسام جرم مارك الله يجب يجب أنه في طاعة الله شيء واشين أشكين طاعة الله تبارك وتعالى من جمال دوله ما دام في مجالس الدين متكين أظن أشكين مجالس الدين ولو لم يفهم شيئا كودا قوبي فيسو كومي وهو مهبوط من شيء أو يسوي واني هو أو الكسل جواني هو أو الخاري واني عن المعاصي لقبل صاحب الله wal zunubi da zunubi ma da mu fi zalika al majlis matakan yana zaune a cikin wannan mazauni na ilimi wa mujalisu lil ulama sannan ne neman ilimi a hutun zaman malamai ne wal mala'ikati da mala'iku wa idza lam ya'lam shay'an kuma koda ya zo mazaunin ilimin bai fahimci komai ba mimma yuqalu da abin da ake fari ai duk da haka yanka tun kalbahu zuciyarsa za ta karaya ko da bai fahimta karatu za ta ga zuciyarsa ta karaya jahaza saboda wannan ilimi fa yakunu Allahu jalisu to daga nan sai Allah ya zama abokin zamansa ana inda munkatat qulubuhum min ajali wai ya bari ni abokin zaman mai ambatona ne ni abokin zaman wanda zuciyarsa a ni ina tare da wanda zuciyarsa ta karaya saboda ni hada shay'un min fadlihi wannan wani abu ne kadan daga fadlan ilimi lamma arada Allah an yunabbiha al-mala'ikata lokacin da Allah ya yi ya fadakar da mala'iku su farka daga tunanin su ko kuma ibada anna adama cewa ne da adama khairu shi ne mafi alkhairi ne wanda daga wato ya fi su adahu min al-ilmi sai Allah ya bashi daga ilmi ma lam yajidu abinda ba samu ba fa qarru sai suka tabbatar da anna adama cewa ne da adama khairu min ya fi su wazkur ka tuna ya muhammad sallallahu alaihi wasallam ya abu ya sama da kasa in lokacin da kunna muka faɗa ne mala'ikatu ga mala'iku isjudu ku yi sujada ne adam ga annabi adam sujudu tahiyyatu wannan sujada ce ta ban girma sujada ce ta gaisuwa bi inhina'i da sunkuyawa aw ka annahu sujudu inhina'i in ka ce dai sujada ce ta sunkuyawa laysa sujudu ibadatai ba sujada ba ce ta bauta sujada ce ta yi masa ta ban girma هذا لا يستحق إلا الله تبارك وتعالى سجدة عبادة babu wanda ya cancance ta sai Allah ya jima da ɗaukaka. An ko kuma ila an sanya Adamu alaihi Adamu alaihi salam killata ya zama shine alƙibla wato Ka'aba lahum ga mala'iku kama ki ilatin Ka'abatu killatan lana kamar da aka sanya mana Ka'aba alƙiblan mu shi yasa duk mutum da kaga ce gausu zamani alƙiblan sa ne karka tsaye. Gausu zamani khalifa ne. Wannan khalifar ce daga Adamu bai tsaya ya ci gaba annabi shi alaihi salam annabi idris alaihi salam annabi nuh alaihi salam ya kafu shi annabi shu'aib annabi salih annabi ibrahim annabi musa annabi isa su annabi zulkarnain su annabi da'ud annabi na alaihi salatu wassalam waɗannan khalifofi ne na to bayan nan khalifan Allah hakiki ba mazaji ba shine sayyidul wujud sallallahu alaihi wasallam sai yau kenan lokacin da zai bar duniya kasa ta fashe da kuka to ubangiji shi kenan annabawa sun tsare Allah ya tsoratar da hankali fa as'al ala zahir hadhihi al-umma man qulubu ala qulubi al-anbiya'i la ukhruju min biladi jalu shi kenan Allah ya kawo kalimomi duk sai ka dace wannan kudubi ne kudubin zamani zauki ma'anar shi kalifa Allah ko shi annabi Adam alaihi salam Allah ya aje ta cikin malaiku da shi ne alƙiblarsu saboda yana da damar shiga fadar Allah guda biyar kuka. Allah yana da nasutu, malakutu, jabarutu, lahutu, hahutu. Ko ba wanda zai iya shiga dole ke da ciki, da zuciya, da hankali, da ruhi, da sirri. Mala'iku ko ba su da ciki. To annabi Adam su ke iya kare fadar Allah duka. Shi ya sa ya zama kalifa. Shi ya sa aka ba shi hukunci mala'iku da rawane da aljanu da dabbobi da jama'at duk suna biyayya ne ga ɗan adam kalimar Allah ne wannan shi ne farakarwar da Allah tabaraka wa ta'ala yi wa mala'iku da su yi wa annabi adam sujada a matsayin sa na illa gare shi kama shi ina fi ka'aba da kiblatan da na kamar da Allah ya sanya mana ka'aba ta zama a kiblan mu nasiru ya murƙa yin sujada zuwa gare ta wala nasiru laha hakikatan amma ba ka'aba mutu sujada ba wa ala kulli halin kamar sai da kaga ana yin sujada a Ka'aba amma ba Ka'aba ake wa sujada ba to haka nan gauti da kai ana masa biyayya ba gauti ake biyayya ba Allah ake biyayya wannan shi wa ala kulli hali abu ta kowane hali hada sujud wannan sujada da gari Allah tabaraka wa ta'ala ga wani Allah ne girma da dauka mansukun abin shafewa shi ba ya ba فسجدوا في ملعبوت كالسجدة إلا إبليس sai dai iblis ko abul jinni wannan baban aljanu kenan kana bainal mala'ikati a wannan lokaci yana tsakanin mala'iku mawardi ya hakaito daga katada cewa wato yana daga cikin mafi fitan sahu ko jama'a na mala'iku ana kiransu aljinnatu su shi shaɗan yana cikin su ba wai mala'ika ba ne sallan shi wasu halitta ne na Allah cikin mala'ika ne kiransu aljinnatu to shi shaɗan shi ne uban su duka shi ne shugaban su sai ibn Ibrahim ya faɗi ya ce innal jinna sabbun min al mala'ika wato su aljanu da ake ji wata kabila ce daga cikin kabilun mala'iku ko in ko an halitta su min nari daga wuta wai ne da yau shi ma ibu daga cikin su yake mala'iku da hasu ya kai su kuma aljanu daga wuta to amma shi shi da ta haka ya dauka shi mala'ika ne yau sai da ya rashin kunya sai aka tona mai haske ya sa duk mutum da ya saba wa Allah duk matsayin da duk ilimin shi yanzu Allah zai kallata shi a gane cewa banza ne ba kowa bane Hakan da gobe suka yi sujada illa iblis sai iblis ko abu jinni shi wannan baban aljanu mai kana bayyana mala'ika yana tsakanin mala'iku a ba sai yi in kana sai ya halu من السجود كبير وعليه على المسجد واستكبر إن جرمان كي وقال إني أنا خير منه أي نافيش نافيش درجة وكان شي شيطان من الكاذبين yana daga cikin kabarai iblisa shi iblis kalin samma ji azazira ana ambatar da a wannan lokaci azaziru wani da ake cewa jibrilu mikalilu isra'ilu to shi shekar sunansa azaziru wannan ibnu kutaiba ya kawo shi ma'arif a shafi na goma sha hudu ya ce wa kana ismuhu duk sariyani yake azazira sunan shekan da sariyani ya ce azaziru wani abisa alharisa da larabci sunan sa harisu mai gadi don mabudan aljanna a hannun sa ta lokaci wa kana min istizalin jannati na daga cikin gadi aljanna wa kana rafiqu malaikatu sama'i dunya shedan shi ne shugaban mala'ikun saman duniya wa kana lahu sultanuha wa sultanul ardi yana mulkin sama kuma yana mulkin kasa a wannan lokaci babban yana da matsayi sosai ya yi matsayi iri shi yasa yana niyyar yana annabi alaihi wa sallam Allah tabaraka wa ta'ala ya yaqini masa kana abdan shi shedan a wannan lokaci bawa ne mukarraman abun kusanta a bayan Allah Abdullahi tabaraka wa ta'ala Abdullah ya roda Allah tabaraka wa ta'ala ne girma da daukaka fi kulli shibri a cikin kowane taki ala wajen arzi a bisa fuskar ƙasa an fasa rage shekara dubu duk wani taki da kasance a cikin duniya duk wani taku da za ka yi shedan ya taɓa tsaya a wani yawa Allah ta tana shekara dubu أو عزيزهم وكان خازن الجنة يزن كتن شيء قادم الجنة أربعين ألف درس شكرا تبو أربعين ينا قادم الجنة ولن ساوي يا كاوشي شكرا هاشية تتا جلالي تفسير جلالي ولن آية يشي قال كعب الأخباري كعب الأخباري يا بني إن إبليس شاء إبليس الذين لعنني كان خازن الجنة يكتب شيء قادم الجنة أربعين ألف درس شكرا تبو أربعين وما الملائكة هنا ذات ملائكة ثمانين ألف درس شكرا تبو ثمانين suna da mala'iku wa hada lil mala'ikati yana yi wa mala'iku wa'azi 20 alfa da shekara dubu 20 yana wa mala'iku wa'azi kaji ba wata irin kurudi yana sannan mala'ikun nan manya da irin su kurudi kurudi yuna shi ne shugaban su talatin alfadarci shekara dubu talatin yana shugabanci a cikin su wata irin ruhani yana sannan ya shugabanci ruhanai alfadarci shekara dubu wa dafa haular arshi ya kewaye ya kawara shi a gefen al'arshi arba'ata ashira alfadarci shekara dubu goma sha hudu wa kare ismuhu shi sama duniya sunan sa saman duniya al'adibu ne yawan ibada sunan shi ne kenan in ka je sama sunan shi al'adibu ne bauta wa misali da sama ta biyu azzani ne gudun duniya hal ko misali ta biyu a sama ta uku al'adibu sunan shi masa min amma wa kan raji'a da sama ta hudu alwali sunan shi ma wali wa kan salisa ta biyu a sama ta biyar at-taqi sunan shi ne tsoron Allah wa kan salisa ta a sama ta shida alkhazin mai gadin aljanna kuma ta ja ta sama ta bakwai azabiru sunansa azabiru kawai zaujin mahfuz amma a lauhul mahfuz iblis eh ai Allah ya riga ya kawar ko eh sunan shi iblis على المعبود وهو قادر أن أجمع عن أمره فأصلا كشم كشم رجل shi abin da yake kallo wannan bautar da yake bai taɓa karanta zaune masu zuwa balle ga wannan abin da zai faru to shi ne wajahada sittin alfa da nafi shekan ya yi jihadi ya yi yaƙi shekara dubu sittin hala qabla adama wannan duk ya faru ne kafin halittar annabi adam wannan ma khalaqa Allahu adama lokacin da Allah ya halitta annabi adam amara malaikata sai ya umurtu malaiku bi sujudi da su sujada lahu gare shi kasa sai ya auna horin Allah sai auna shi da hankali kasa iblisa ma'awudun nafsi iblis sai ya auna maganar Allah da hankalinsa tare da samuwar jawabi daga Allah ujibu da Adam ai ba tambaya Allah ba ku yi kawai yace amma sai fara aunawa da hankalinsa sai ya shi gudanar da ga arjan abin jawai nafsi sai idan ya samu an karka wa zai tsaya ishtihadi da shiga in dai jawabi daga Allah ya zo ina maganar kokari kuma ai ka bi kawai in gaskiya daga Allah ta zo shi Ibrahim ya bayyana ko to maganar ka shiga halwa ka gano gaskiya da kuma gaskiya ba wannan fata yi shi kawai kana fata ga ga lokaci nafsi ne daga Allah to shi ne shi Iblis nafsi jawabi daga Allah ya zo ujudu li Adam kun sujada ga Adam shi kawai ya zauna yana auna abin da hankali ya za a yi aini wani Allah su kira kala sai sai inna khairu min adam wai shi ya fi annabi adam daraja fala yanzu da hu bazai masu jira fam sana a biya halu fata jira da mala'ika sai mala'ika suka yi jira kana sujudu bil asli marratan wahidatan asalin sujada so dai ake yi wa hadha huwa al-qiyas wannan shine ma'auni huwa al-lahi shi dacewa لأن الله domin cewa Allah wahidin shi kadai ne fa sujudu kana wahidan sujudan ma ta kasance ɗayan shi walakin sai ne lamma sujudal mala'ikatu lokacin da mala'iku suka annabi Adam sujuda nisfa yawmi wato rabar rana suri a sujada kamta ne ake ani a irin shekaru da shekara ɗari biyar ne da suka yi sujada sai da suka shekara ɗari biyar irin namu ɗago ba wani ba bayan sun ɗago rubutan kawunansu من السجود إلى الرجلة ولا عود إبليس فتسكت إبليس الشيطان أنت لا كون عقليش يجي ملائكة تكلمش في ليش أنت إيدام أنت تتفاجئ كوما كون أما أمور لله عن يوم سجلة إيش وأن السجود نفسه سجلة في تبوتا نبي مقودي أن الله مقودي لمكي شيني يسافر كتابة كوما أما أصلا سجلة إيش mu muna yin biyu ne na farkon ibada na biyu godiya lokacin da suka ɗago suka ga iblisa in sana ya ƙi lam yasjud bi sujada ba raja'u saniya da suka koma karo na biyu sajadu suka yi sujada sujudan saniya sujada na biyu shukran lillahi dan godiyar Allah tabaraka ta'ala haiku domin kuwa lam yaftalhum bi mabtala bihi iblisu Allah bai jarabce su ba da abin da ya jarabce shi dan da shi fa kana sujudu marratayn to daga nan ne sujada ta zama guda biyu kana ruku'u wahidun ruku'i daya wa sujudun wahidun kuma sujada daya da annal ma'bud wahidun domin abin bautar ɗaya ne walakin na san yato sai dai abin da zaka ana yin sujada biyu yanzu shukrun lillahi tabaraka ta'ala godiya ne ga Allah madaukakin sarki alƙashi wa hadar shi shaitan ya jeho wata shubaha wata magana mai kama da gaskiya alal mala'ikata yau mala'iku dan mala'iku su yi mamaki wannan al'adilu al-taqi al-adu al-waliyu azadilu da yake da shi da shugaban mu suna mamaki yadda aka yi yake jira sai ka ku zo ku ji ku ne ku gane ba bari muku bayani sai ka mutu wata irin shubaha لو لم يردها الله دا بعد أن لا يجيد ولا يجوار ما قدرنا على رجع موكم وموكم شيء dan ta da ruka san malami ana tsoron malami ya halaka ya san yadda zai gyara kai la ya kadu ahadu an yurda babu wani da yake jiya da wannan shi ba bil akali da hankali kala sai shi dan yace to za a rike sani bai jira ba malakun ka ga yace ana a'lam ni na sai na sai ku sani أن الله سبحانه هو ربي شيء غيرنا وخالق مهلكنا ومالك مهلكنا لما خلقني بعد أن علم أني شيء يؤمن إن صبروا ليس الله شيء bayan shi ya sani cewa ni mafiya shi ne kuma zai azabta da ni Allah ta raka ni yasa bai kyale ni ba ina tambayo yasa bai kyale ni ba wannan ma kalaka ni lokacin da ya halice ana uɗi uhu ina ta mai biyayya ina ta tijira ko ina kuma rabbi shi ne ubangiji na yamma ya amuru ni da sujudi da gairihi me yasa yi min umarni da in ba wani sa tijira ko kuma adam shi ne adamu din nan wannan man sana'atu lokacin da nake yin sujada har sujud gaban sujada da Adamu da Annabi Adamu alaihi salam yana tare da ni me yasa kore ya manta duk sujada da zan ga yi da bani da zan ga yi mishi a ko ina kawai dan sujada guda daya ko wannan Adam to me yasa zai kore wa huwa ya'lamu al-hali shi ya sani na'am ko lima da ranar wani alami ne sa ya kore ne ya tsine ne wani alami shaƙi ne ya sanya ni matsayaci wa ana ma kun su shai alhali ba kuna shi ba a gaban ku ba aka yi ni ba ban ce komai ba illa anni la a abu da kai da raji fa kai kawai ni abin da nace ba zan ba zan wani wani Allah su jira ba kawai da Allah bai gani ni shi ba wani na ga malaiku kuma ni ba ban ce komai ba kawai tare ni ba zan wani ba Allah ba su jira kawai abin da nake to dai na tsine mun da korata la asjud li ghayri Allah ni na ce ba zan yi ma wani Allah sujada ba fada na da ni kawai sai koyi wa huwa ya'lamu alhali shi ya sani Allah Allah ya sani lamma alima ko ma kuntu shay'an illa anni la a'budu ghayra rabbi faqat la asjudu li ghayri Allah fada na da ni wa huwa ya'lamu Allah wa huwa ya'lamu to ba haka yake ba wannan ma alima lokacin da ya san shi azalihi a cikin ilimin sa na azal annahu cewa shi idza amara ni in yumurce ni sujudi da in sujada ya adam da adam alayhi salam la asjudu lahu kuma shi Allah ya tabbata da ba amma ka dai shi wai shi ba din azal ya san ne ce in ba da ba to ne ta shi ka ga wata rashin kunya ko بما عملني بالسجود ليس المرشد ان يسجد له كعدم ولما لعنني لوكتين da ya tsine min waɗanda ya kore wajen alani shaƙi na sanya ni mafiyashi ana ni wa kullum man tafiya ne da duk wanda ya yi lima tare ka yi fi duniya to me yasa kyale na duniya me yasa wata laka ni ala bani adam kuma ya tuhana na kan yan adam din kuma ya ce yana son su kuma ya ce ya tsine min amma ya bani dama in harkar da su ku ba akwai wani abu ba wani na sai jefa mala'iku shi ba udalliluhu ina fadar da su wa ubiyihim ina karkatar da su ga wani tabarki wa kalabtu sannan nan ne ba an yi akhirani Allah izirkin ta da ni ila akhir dari ga zuwa karshen duniya faka da ni kuma sai ka bai shi waya ta kai kulura hada aina kuma wa huwa ya'lamu al-hali ya sani anna aliman cewa malami laysa fihi sharru wanda babu sharri a cikin sa afdalu min alimin fihi sharru ya ji falala daga malamin da sharri ya kunsa a cikin sa Allah a rahan nasu ne ni wa da ni me yasa ba zai hutar da mutane daga sharrin na ba kuma ya halakar da ni me yasa ya kare ni na kamata ku lura da wannan ajaba al-haqqu tabaraka wa ta'ala sai Allah tabaraka wa ta'ala ba shi amsa saboda malaiku sun yi shiru sun shugaban su ne ke magana ba wanda ne ke magana da Allah ya ga sun yi shiru sai ce kullu hadhihi shubahat dukkan waɗannan shubaha da shi zai ke jefa muku jawabu a farko da amsa ta Allah kalmatu hulula kalmar da ta farko da ya fara lai sabbi haƙƙin ba gaskiya ce ba ƙarya yake lai sabbi haƙƙin in ba ba ba da gaskiya ce ba kala na farko ya ce muku in ni khaliqu wa ni na halice shi ko wa in rabbu ni ne ubangijin sa in kuntu ana khaliqu in dai ni na halice shi wa rabbu kuma ya yi dalilin ubangijin sa fa ana la usalu amma fa'al ai ba a tambaya ta akan abin da nake in dai ya yi dalilin halice shi kuma ni ne ubangijin sa me yasa ya na tambaya ne abin da nake ne kawai وإذا الدين كما كيف الرب وبيجي الخالق مالكي يتصرف ينا جدي أيوك الذي كيف يشاء يده يده هو أولا شيء فرقه أقر لتبتر أن الله سوى أن خالقه شيء هالكيش وربه كما أبيجي الدور كيف يشوك غلطة إن كان هذا حقا ليس عليه إلا أن يمتثل كل ما أمره به فقط in dai magana da ya gaya muku gaskiya ce to ai ba abin da ya dace da shi sai ya bi umarni na kawai a kauluhu maganar ta innahu abdul lillahi wai shi ma bawan Allah ne hada wannan maganar laysa da hakkin ne ga kai yayi shi ba gaskiya ba wani hada ya ajalu hadhihi intiradi saboda haka kuka ga yana yin musu irin wannan jahiliyar da yake yi yake ne ma ya kamu gojoji wani ma ta iblis hadhihi wannan shi ma ta iblis هي التي أبلت الدوائب إذا تتكي هلكت الجماعة الكيوة من أول الدهي من غرب الدنيا إلى آخر الدهي زوال الدنيا قال إنه خير من آدم إبليس ذكي ويشيات الذي آدم الخير يا بنت درجة هذا خلق من دين ولا أنا لشيش لك لاتا وهو خلق من نور وشكما أنا لشيش لك حسي عمل الله تعالى من آلاف السنين ya rubuta Allah adadi kaza daga tukunan shekaru muka raban abin kusanta inda Allah a wurin Allah wa hada shi kuma wannan kuri kan yau yau yau haka aka halice shi min irin daga tabo kai bai ko khairan minni ya za a ce ya fi lam ya'lam Allah ce shi shedan bai sani ba Allah la cewa Allah fa'alu lima yuri yana aikata abin da ya ga dama فلما جاء أول الأنبياء لوكشن لفرق أن برايز نوح عليه الصلاة والسلام شيء النبي نوح عليه الصلاة والسلام قال قومه في جماعة سكتي إن هذا إلا بشر مثلكم كولا في يدكم ولا ولا وكلمه ba mutum ne yanku yana bacci kuna bacci yana aure kuna aure yana shi kuna shi yana kaza kuna kaza dan da za ku bi shi ba abin da yake ma illa sai ya ma to ku kare shi da Allah to har yanzu wannan zuwa ce sai ne duk sa da Allah ya kawo wani mai daraja to sai wasu mutane su zuwa da lalla ko su shi mutum ne yin ku kaza kaza kaza bayan Allah da ya halitta ya halitta alkhairi a hannun mutane ta alkhairi dole sai kai za ka samu wanda yake da yadda shi kaza kaza shi ne sai mutum ya shi kawai sai da komai to wannan shi ne abin da mutane suke yi zan ce la ya sahi ko an yadda bi mu ai wannan bai cancanta a yi ba ila akhirin umma haka za a yi ta yi har ƙarshen al'umma wa haka da ƙarar ƙwarai haka nan ƙwarai shawa suke faɗi fi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam a cikin sha'an ali muhammadu sallallahu alaihi wa sallam amma sun manta muhammadu bashar wani da kallon turkul haƙiƙi wa rabi'a samawu sun manta muhammadu lam ya'rifu ghayru ilahi sun manta cewa muhammadu abdullahi ghayru mushabbahin bihi bashar ma da mazalika tasbih ai Muhammad bawan Allah ne shi ne farkon bawan Allah wani mutum bai kama da shi ba duk wanda ya ne ce mazalla mutum ne kama kowa ko ya ce mazalla mutum ne kama shi ka ce da shi wa ba ta kai sha sha sha sunku sujudu idahuni sha bakwai busa duk sunan shi duk mutum da ya ce maka mai mutum ne kama kowa to sunayensa ne wannan duka sarki duk kalmar wauta ga yamar an gani ko to shi ne ba ya ce wa hadi shubhatu wannan shubha la tartafi ba ta tashi alin nasi gaban mutane har duniya ta tashi irin wannan shubha to wai wa kuke ni wai wai ha dan mu ne ba ai kalin mu ne ai ai sarkin mu ne ai ai abokin mu ne ai kaza ne ai makwabcin mu ne ai yaran mu ne ai kabilar mu wannan duka shi ke harkar da na ruwan Allah da yaran ku ne shi Allah abin da zai yayi kawai da kanku ba ruwan Allah da cewa wannan laka ne kai haske ne kai shi nan ka ce kai haske ne daga wuta aka yi ka shi kuma daga ƙasa to dan na ɗauki sifofina da sunayena na yi tajalli a cikin ƙasa ban yi tajalli a cikin wutar ba su ne saboda haka wannan shi ba ba ta tashi akan mutane kullum akan su suke wa kullu shuhadin ba'du duk wata shuba da ake jefa a mutane ta yi wani ya karya suke yi ai bayan Allah nan salihan nan duk karya suke yi ai mai yaudara ne ai kaza wannan koyi ne da suke yi shi wani ba shi za ka kalla ba Allah da ya harshe shi Allah da ya ba shi abin da ya ba shi kawai shi za ka kalla ba wani ka da mutum mutumin kam kamar kuɗa amma abin da yake cikin mutumin ba irin abin da yake cikin kabin so da har kullum an duba Allah shi ke inna ma ta tafarra'u min hadhihi shubhat dukkan shubha suna yasantuwa ne daga wannan ya rabbi ya rabbi ya rabbi ya samadu wa kun mu'mina lana wa sa'adu ya barru ya mutu ya ainu murajiyan يا من لا له شرك لا ولا ولد عزيز قبيل غفر سره ابدا يا من لا شفيع له عقل ولا ند انت الجياد لكل قائد وجل يا رب يا رب يا من لا له جد فرس من أمة خير الخلق ذنبهم ولا ينالهم نسب ولا عقد ثم صلى من قبل مكان سيدنا محمد الخير الانسان عمل صلى وسلم على خير وعلى جدد محمد الالي انت مسند اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح مع عبد الخاتم المعصوم ناصر الحق الحق والهادي الى صراط المستقيم على اله وصحبه اجمعين امين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جيب اصلا ياشي duk wanda salloli suka kubuce mai a rayuwarsa bai san adadin su ba to ya tashi juma'a ƙarshen watan ramadana ya salla na fula raka a hudu tahiya ɗaya kowace raka ya karanta za ta yafi misali ƙafa ɗaya inna an zanna fi da yadda ƙadari goma sha biyar inna a ɗaya na karkautar goma sha biyar a kowace raka idan zai niyya sai ce Allahumma inni nawaitu an usalliya arba'u raka'ati كفارة لما فاتني في أمري من الصلوات Allah ni na yi niyya zan yi sallah domin bauta gare ka raka a hudu don ka fara abin da ya kubce min a tsawon rayuwa ta daga salloli waɗanda ban yi ba. Sai na wadar Siddiq ya ce na ji da kunne na daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan sallah wanda yi ta kafara ce ta shekara ɗari hudu. Sannan kofar ilimin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi ne sai na Ali karama Allah wajen wajen Allah ta rame shi ni kuma na ji manzo Allah sallallahu alaihi ya ce wannan sallah wanda yi ka kafara ce ta shekara dubu sai sahabbai suka ce ya rasulullahi ibnu adam ya ishu 60 sana dan adam shekara 60 bai ce a rayuwarsa auli ata sanatu ko shekara 100 fa liman takunu salatu za'ida ko sauran kafara sallolin wa za a ba قال ثم قال الله صلى الله عليه وسلم تقول لأبويه ولأزواجه ولأولاده ولأقاربه ولأهل البلد الذي هو فيه za a ba wa iyayensa za a ba wa matansa za a ba wa ƴaƴansa za a ba wa danginsa kai mutanen garin da yake ciki ma su samu to idan mutum ya yi sallar ya idar ana so manzo Allah sallallahu alaihi wasallam salati kai ko wata siga ya iya yayi amma dai salatul fati ya ma wurga afdal wa afdal wa afdal to daga nan sai ya roki Allah da wannan addu'a ya ce Allahumma ya man la yanfuka da'i wa la yanfuka ma'asiyati taqabbal minni ma la yanfuka wa qfil ma la yanfuka ya man idza wa'ada wafa يا غافر لمن أساه ويعفى عن ذنوب العبد اغفر لعبد ظلم نفسه وأسألك اللهم إني أعوذ بك من البئر والفقر إلهي خلقتني ولم أك شيئا وارتكبت المعاصي فإني مقر لك بذنوبي فإن عفوت عني فلا ينقص من ملكك شيئا وإن أذبتني فلا يزيد في سلطانك شيئا إلهي أنت تجد من تعذبه غيري وأنا لا أجد من يرحمني غيرك اغفر لي ما بيني وبينك واغفر لي ما بيني وبين خلقك يا أرحم الراحمين ويا رجاء السائلين ويا أمان الخائفين ارحمني برحمتك الواسعة أنت أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وسالي بينهم وبيننا وبينهم بالخيرات ربي اغفر وارحم وانت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما uku za a karanta sannan cikin bayanin da shi tijani ya rabu yalla shi kitabun dali yace in an karanta wannan ana so da an gama a karanta ya rabi dari da ashirin da tara ya jani a ashirin da hudu ya mu'idu dari da ashirin da hudu ya kahi ɗari da sha ɗaya ahan sabakun halakun yasu sha ɗaya fata fi tsari ɗaya salatin fashi ƙafa uku alhamdulillah